أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yanwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha shidda ga watan rajab hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da 28 ga watan 1 na shekara 2024 miladiya kamar yadda ka saba karatun wannan littafi na mai albarka littafin risala risalata abi zaidin ilkirawani littafi da yake bayani akan fikihu na mazhabar imam malik bin anis allah kara masa yarda wancan sati mun shiga sabon babi babi na 25 babi da yake bayani akan zakka ta kudi da ta noma da ta dabbobi da abin da ake fitar daga ma'adanai da kuma jiziya da ake badawa ga kafiran amana da sauransu ko kuma 'yan kasuwa na bangaren kafirai wanda ake yaƙi da su ko kuma na amana mun tsaya akan gabar wai zaka na fil ha'id asnafun tamri adda zakatin an jami'i min wasadihi nan ne ko insha Allah kenan zamu tashi wai zakki zaitun wannan shine darasi kenan yau darasi na 34 ko insha Allah wancan mun 33 yau 34 to sai a diba ku ba da shafin kenan dan shafin nawo bai zuwa daya wa yusaki 60 nawa kusan farko-farko ne kenan tunda ba yi nisa da babin ba wa yi zakka zaitun iza balaga habuhu hamusata a wusukin a kharaja min zaitihi wa yi khuriju min aljulujulani وحب الفجل من زيته فإن باع ذلك أجزاءه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ستننا ستن da biyar ba inshallah fashi sosai sanka fashi sosai sanka ba gani ba layi na biyu na ƙarshe to fashi sosan sanka layi na biyu da ƙarshe da ƙasa yauwa to kuwa gani sai ɗara ta biyu da ƙasa to adiba to yanzu an gama mana bayani akan abubuwan na amfanin gona musamman yau da kullum wanda muke amfani da su wanda ake nomawa su hatsi su dawa su shinkafa su alkama da sauransu yanzu kuma sai aka dawo gaba malacin wayu zakkar zaitun ana yin zakkar zaitun me zaitun shine olive yauwa ana mashi zaka yaushe ake mashi zaka ce iza balaga habbuhu khamsata ausikin idan shi ma aka samu 'ya'yansa sun kai ausiki biyar wancan muka yi bayani ausiki biyar wancan satin min da ta yi inshi nawa bake ba da bahu nawa shid eh ya 260 ba muka ce yana ba da bahu shidda da wani abu ne ko bai karasa bakwai ba tiya 260 a bai kai 300 ba wancan satin baka nan muka ce ausuki guda shi ne mi sa'i 60 sa'i guda shi kuma mi mudu hudu da irin mudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai muka ce mudu hudu shi kuma bai karasa tiya ba kusan tiya ne amma ba yawa shafi barakallahu fikwa to mukaddara a doke shi ma kenan in aka samu sa'i 60 shine ausiki guda kamar a ce kenan tiya sattin ita ce ausiki guda to sattin so nawa so biyar tunda a ce ausiki biyar kenan sattin so biyar nawa zai ba mu eh ɗari uku to ɗari uku zai kai bahu nawa kenan bahu nawa ɗan arba'in arba'in nawa za a samu ba kai bakwai kenan wannan dan shafar kenan ba wannan dan shafi-shafi tunda bai karasa tiya ba yana a ɗauke shi a tiya 60 sau biyar shi ne 300 ko? 300 shi ne hita ba da wannan babu bakwai da rabi babu bakwai da rabi to in aka cire dan shafe-shafe-shafe nan shi kuma ma mukaddara ya tsaya ma a bakwai ma to insha Allah kenan shine daidai da safi kenan wancan sati mi dan kuskuren awanawa to to shi ma idan mutum yayi gonar zaitun olive ka kakkabe ayan in dai har sun kai ausiki biyar to saboda haka shi ma sai an huda mishi zakka amma ya ake yi a kharaja min zaitihi shi ba daga cikin shi ake hudda zakar ba daga mansa aglabiya kenan shi man ya fi amfani ko yana shi ya fi tsada ko kuma dai a wannan to amma shi daga man ake huddawa litirin nan sosai amfani da sosai yana da amfani biya wa yi kurashu mina juljalani wa habbul fujil min zaiti haka ma kuma ana fiddawa daga julshalan wa habbul fujil da habbul fujil habbul fujil shi zuljalan ɗin shine suke ce mishi kamar ridi to duka irin waɗannan abubuwa su ma ana fiddawa daga ɓangaren man kenan in sun kai ausiki haka da har suka kai wannan adadin na ausiki na nisabi to su ma sai a fidda zakkar daga mai fa'in ba a zalika aji za'ahu idan mutum ya sayar da abin mana ka riga ka sayar yanzu kuma abin ya kai zakka to aje za abu an ya khurusha min samanihi insha Allah to yanzu kuma sai ka fudda daga cikin kudin ka nemo ka noma zaitun baka hudda man ba sai ka saida shi haka nan da ka saida haka to yanzu me zaka yi sai ka fudda daga cikin kudin ina ba ta gane to haka duka waɗannan abubuwa masu wanda ake hudda mai daga cikinsu in ka riga ka sai da to sai ka hudda daga cikin kudin yayi amma wala zakata fil fawaki wal khudari amma babu zakka game da abin da ya shafi fawaki mana ƴaƴan marmari kayan marmari ƴaƴan itatuwa haka na marmari amma shi olive wannan direct demand da wannan shari'a ne ta fito da shi yana zai ina ciki shi amfani da kenan shi kama abinci ne ma saboda haka shi ana hudda amma duk abin da ya shafi kayan marmari su wannan miyagata su gwai ba su mu wannan su mangoro su lemu da sauransu walhudar da kayan ganye irin su salati duka ba hudda musu zakka wala zakata mina da zahabi fi aqalli min 20 dinara haka kuma babu zakka ga zinari idan yayi kasa da 20 dinari in yayi kasa da dinari 20 inda bai kai dinari 20 ba to babu zakka a gare shi fa iza balagat 20 dinara amma yanzu yayin da ta kai dinari 20 fa fiha nisfu dinari to yanzu a nan sai mutum ya ba da rabin dinari shi ne rubu'ul ushir shi rubu'ul ushir mana shi ne ‘yan kar na dizem ‘yan kar na kaso goma ba ma za da babi hipsa bi zalika abin da ya karu to haka ne za a lissafa wa in kalla ko da kaɗan ne kenan in ya kai wannan dinari sai a kasa goma sai a ba da 'yan kar'insa shi ne zakka shi ne rubu'ul ushir wala zakata min alfiddati babu zakka da kai ta kuma azurfa fi aqalli min mi'atay dirhami kasa da dirhami biyu. idan kana da azurfa ba ta kai dirhami 200 ba to babu zakka a tare da ita amma in ta kai dirhami 200 to sai kafin da zakka wa zalika khamsu awaq shi kuma dirhami 200 shine ukiya biyar me ukiya yace wal uqiyatu 40 dirhaman ita kuma ukiya dirhami 40 ne min wazanin saba'ati daga ma'aunin bakwai me ake nufi da wa'anin bakwai yace a arini anna saba'ata dananira yace ina nufin dinari bakwai wazanuha asharatu dirahim ma'auninta shine dirhami goma shine asharatu dirahim kenan dirhami goma shine ma'aunin dinari bakwai fa'iza balagat hazihi darahimu ya ce to yanzu waɗannan dirhamai idan suka kai mi'ata dirhami mi'atai dirhami kai mi'atai dirhami idan suka kai dirhami 200 fafi ha rubu ushiri ha to a nan shi ma sai a ba da 'yan kar na ushirinta ku ji ba duka abubuwan mai sauƙi ne a goma a hudda kaso guda kaso guda kuma a kasashe hudu ɗaya za a bada amma da shirin sai tagarwaya maka ce abin mai yawa ne duk wannan tara da rabi hadda ɗugo din naka ne kai wannan gudan ka hudda kuma ka tsarkake dukiyarka kuma ka bauta wa Allah kuma ka samu nutsuwa ba ma za da abin da ya karu a kai fa bi hisabi zalika shi ma gwargwadon hakan haka za a lissafa ma'ana dai duka waɗannan ana ba mu ma'aunan ne asalin nisabu daga kaza ne kada ka samu dirhami 200 na azurfa to yanzu dukiyarka ta kai kai zakka kenan daga mana wannan ma'aunin daga 200 ne abin da ya sama kenan kana da 500 dubu da sauransu to duk amina ne hada dunkula zaka yi kasa goma sai ka ba da musulmi kawai shi ne
wayu jima'u zahabu wal fiddatu fi zakati yanzu kuma ana hada zinariya da azurfa a wajen zakka amma kaga a bangaren can wajen abin noma ai kaga akwai jinsi aka ce akwai jinsi jinsi ba haɗa wannan jinsi da wannan jinsi to amma da zinariya da azurfa su anan kamar jinsi ɗaya ne dama ɗan ƙasa ne ma'adinai ne misali ya ce faman kan lahu mi'ata dirhami mutumin da yake da dirhami ɗari na azurfa ita asalinta ba an ce ba zakkata sai ya kai ɗari biyu ba to yanzu bai kai 200 ba kana da dirhami 100 wa asharatu dananir kana da dinari guda goma ita kuma zinari ai da dinari aka ce ko in ya kai dinari 20 to ya kai zakka to yanzu kai baka da 20 kana da goma kana da dinari goma na zinariya kana da dirhami 100 na azurfa fal yukhruj min kulli mal rubu'u shirhi to sai ka hada su yanzu kenan sun baka nisabin zakka zaka musu zakka to in an tashi yin zakar to ya za a yi aikin na abinci wancan sati mun yi bayani muka ce in abincin ne akwai abincin da ake hada wajen in suka zama jinsi guda kamar muka ce da hatsi da maiwa da acca kun gaji jinsi guda ne ko kuma da shinkafa karo ɗana karo ɗana ri telande da pakistani da wacece kaga duk shinkafa ne amma kuma kalike su daban-daban to ka shibka a duk agoda guda can ka shibka pakistani nan kuma ka shibka telande nan ka ka shibka japone nan kuma ka shibka ta shinuwa kowace sai ta bada daidai daidai da in aka hada ya kai a zakka to yanzu aka ce ka hada ka yi zakkarsu to amma aka ce in aka zo ba da zakkar su a can mi muka ce za a yi mafi barakan lafi ka aure mu kenan sai adiba ita ba kalitan can sama ba ita kuma kuma ba ƙasa ba sai na hadiwa ta tsaka ta tsakiya a cikin ta za a gudda zakar to yanzu shi kuma an samu ga dirhami 100 ga dinari 10 zakka ta haɗu to a yanzu za a gudda to zaka hudda zakka to wanne za a hudda to shi kera shi ne aka ce to abin za a yi falle kurji min kulli mali rubu ushirhi to yanzu abin da zaka yi sai ka kowane da bangare sai a rubu a hudda rubu yankar na dizem insa ita wacce sai a raba ta goma rabin goma sai a raba shi na kan sai a dauki yankar ɗinta shi ta ma wannan sai a yi haka sai ka haɗa kenan ita ya yi kowane sai a ɗaukuro da shi ba za ka ce baka hudda a zinariya kaɗai ko kuma aka ce ka hudda a zinariya kaɗai kaga an ƙware ka aka ce kuma a hudda a azurfa kadai kuma kai ka yi kwara kai ma to yanzu aka ce to kowanne a hudda yan kar ɗansa shi kenan yan kar na diziyam wala zakata fil urudi hatta ta kuna littishara amma yanzu kuma mutum yana da kaddara kaddarori ba a hudda musu zakka mutum ne yake da kaddarori na kuɗi da yawa to ba hudu musu kamar mutum yana da gidaje yana da motoci yana da amalanki duka suna din yawansu ko wasu ƙarahuna da ake sowa duk ajiyar ga suna yana ajiyewa to inda ba na kasuwanci ba ne ba babu zakka tare da su shi ne ce wala zakata fil uruti hatta ta kuna littijarati har ya kasance na kasuwanci to ka zama ga karkon gila kai komi naka na saida ne in gidan da kake cikin an ga zo kawai kagan aka ce wani ana son gidan da ka samu riwa ya ka saida komi naka duk kadar da aka naka na saida ne to yanzu kuma zakata kama su da motocin da amalanken da da da da wane ne da karahun nan irin motar motar ka aje waye da sauransu din da kasuwanci kaga ba kudi ne shan shira ba amma kadara ce suke ka kudi to yanzu a musu zakka eh ko da transfer ne kenan yanzu na neman kudi ne duka za a musu fa iza bi itaha ba'da haulin idan ka sayar da wannan kadara bayan shekara fa aksara ko fiye da shekara min yawmin akhasta samaniha daga ran da ka karbi kudin au zakaituhu ko kuma kai mishi zakka fa fi samaniha zakatu li haulin wahidin to a wannan kudi da ka saida ko ta kadara ka saida sai ka mata zakka da mun kadara ce ta saidawa kai zakka sun shekare ko fiye da shekara kawaran nan sai aka zo aka tattara sai aka kase da cins da wannan kudin a lokacin a nan take kudin sai ka huda musu zakka shi kenan kuma allah kai mu baɗi a'a ana nan kuma sai aka sake dawowa sai aka sake ce wani cin musu bai shekara ba kuna fahimta so su ma wani kudin sai ka huda musu zakka tun da kadara ta shekara kuna gane tun da kajarar ta shekara yanzu duk lokacin da ka saida to sai ka fidda musu zakka fafi samani ha zakati li haulin wahidi a wannan dukiya zakar shekara ɗaya kajarar ta shekara goma ba a saida ba kawai ranar sai aka zo aka ce ai wannan kaya wannan duka ga waki da kuma tsanna ashe su ake bukata sun yi tsada duka tattara ka saida ka samu kudin katiminsu shekara su kusan goma a ce to kaga yanzu kenan in zaka shekara shekara ake binka shekar shekara nawa zakai goma to amma ka diba sauki na shekara na shari'a za ka ce to shekara ko zakar shekara guda zaka musu a lokaci guda ka saida ko sai ka musu qabla aqamat qabla al-bay'i hawlan aw aksara ma'ana kafin ka sayar din sun shekara guda ko fiye da haka duk ba komi ko shari'a kuma ta yafe maka wannan dai in dai lokacin aka saida ita kadara duk lokacin aka saida ta sai a fudda mata zakka shi kenan sai a fice gurin illa an takuna mudiran ina fata an fahimci wannan bangaren illa an takuna mudiran la yastaqir bi yadika ainun wala arad sai fa in ya kasance kasuwancin naka shiga ne da fita kenan shige na fita bai zama dan take sai an sai da wannan kuma an kawo shigo da wannan an sai da wannan an shigo da ko ma'ana harka ce ta kaddarori ka sai da ka shigo ka sai da ka siyo to shi wannan bambancin sa la yastaqiru bi yadikal ayn kudin bai tabbata yanzu zaka yi ciniki a baka kudin sheshira yanzu wani zai zo ce alhaji ga wani kaya can gaga ko akwai riba yanzu kuma a lokacin kawai sai ka bada kuma ka sai kaya in an jima ma kuma wani ya zo ce to alhaji wannan kayan da ce na saidawa ne sai ka saida kafin yamma kuma sai wani aka wani kaya kawai ka sake siya kenan ko kai ka kowane lokacin umar ka sai da ka siyar ka shirya ka siyar kuna fahimta to yanzu idan ya kasa ce irin wannan shi mai ka kaddara kaddara ce da ke da rike saidawa kuɗi yana shiga yana fitawa ya shigo ya fita ya shigo bai da yanzu an kai shi da kuɗi zan jima kuma sai ka ji ya ce bai da kuɗi tun ya sayi wata kaddara ko an zuba su a wani bangare ina ba ta fahimta to shi ya za a yi wala ara da kenan ba kudin wata sai ka zo ka same shi ba kudin a hannu kuma ba kadarar wata kuma sai ka zo ka tarda ga kadarar ba kudin ko ga kudin ba kadarar to fa innaka tuqawwimu uruduka kullu ami to shi yanzu irin wannan yanda shari'a ta bashi dama shi duk shekara sai ka dauki shekara rana guda wannan ita ce ranar ka ta zakka da lokaci ya zo duk sai a rufe komi ba a sai da ba komi mi za a yi kawai sai ka sa yara yanzu kuma ka gama Allah ka wani abubuwa lissafi na zamani komi a kwamfuta na mine ne a lokaci guda kawai zaka san yau kaddara ka mine ne ba a da ne sai an sa ma'aikata a ce a lissafo a je a lissafo kaddara kayan nan kaza ne ya ne da yadda sauransu ina fata mamita to a yin wancan tsari to sai a tsaye da rana yanzu sai ka bi dukkan duk kaddara ka gabaki daya sai a lissafa ta to kuma kowace kaddara kaza take amma an ka tashi kudin da ka saye ta ba kudin da kake saye da ba alal misali shi yanzu wannan kamar yanzu a ce wannan motar ne ka kana saye da shi yanzu mu kaddara wannan ka saro shi a dala goma goma amma ka zo a hasa kana sai da shi sha biyar biyar amma kudinsa ya kai ishirin wanda ka zo da san sauƙi da kake sai da mu sha biyar biyar amma dai kai dai sarin ta shiga goma to yanzu kuma an zo za a yi zakka to ba lissafin yadda kake sai da ba sha biyar biyar a za a yi lissafin yadda ka siyo shi a goma goma sun kai su dubu to sai a lissafa kudin su dubu kudin su kaza wancan inshi ma kudin shi kaza wancan mota kudin ta kaza wancan sharatin kudin ta kaza wannan gida shi ma kudin shi kaza kama arin sa shi ma mai yin dillancin gida ce ko kuma mai sai da gida ya siya ya sai da kuna fahimta to daidan kudin shi ne za a yi bayan da zaka sai da ka samu ribar ba to yin shi ne sai a zauna da sai a yi lissafin kaddarorin ga baki daya to dukiyarka kaza ce kadara kaza ne kuma kudinta ya kama kaza yanzu kuma sai a fudda zakka wa zalika ma'ama biyadika min al'ayn to yanzu ga kadara an lissafa ta ta kai ta miliyoyuka amma kaga ba sai da ba to ya za a yi zakar ce to kudin da yake hannunka na shanshara shine ce fa zalika ma'ama biyadika min al'ayn abin da yake hannunka na dukiya da su zaka fudda zakar an lissafa kaza ne to yanzu kaza kaza kaza ta kama zakar ta kama kaza ne to yanzu ka hudda da kudin da yake hannunka sai ka bada haƙƙin Allah kuma sai a cikin lissafi ina ba ta kun gane ba wai dole ba ce a'a sai an zo an saida an ba kuɗi a hannu a'a kawai kadarar za a lissafa adadin sun kai kaza na miliyon kaza to miliyon kaza zakar ta kaza ya kama to shikenan yanzu kudin da yake hannunka sai ka hudda ka bada zakara kai shikenan kuma ka shiga sha'aninka dukiyarka ta tsarkaka ka hudda haƙƙin Allah a ciki to kwarai ba yawwa masu manyan shaguna ba kwarai sosai ma su ma idan alam salim mai shaguna shi ma idan ta zo zama ake alista ba dukkan abin da yake ciki sai alista ba ka zane shi sai agalabiya in ka je garin da kasar sa'adar musulunci wanda musulunci ya zaɓi ana yin zakar zaka sami su wani lokaci an ɗan kwana biyu an tseda lissafi ne ake ta da sauransu sai kai lissafin duka kadarar katon shago ne gare ka to sai a lissafin abin da yake ciki kwali ka zayi no aka saro su damun kuna da farashin ko sai a lissafin su gabaki da sai a tara to kaza ne yanzu kadara abin da ke ciki kaza ne to kaza ta kama to kudin kaza shi kuma zakka shi kaza ce to yanzu sai ka fitar da cikuriya nan kuma sai a ci gaba da lissafi shikenan Allah shi ba amin amma amma a sai ka ramto tun da aka da su yawa wani haƙi ne ke nan sai ka ramto ba don ka wannan duka huce wannan guri ba wa alaikun salam eh kai da kasa shi haya kudi da ke samu kawai da wuce na kashe abinci eh a wannan kai kuma dama wannan aka ce wannan na kadara ba irin ba irin mai gidan haya ɗaya ba ne na cin abinci an ba shi zo ya ce ba ne wannan ba su ake zance ba a masu dukiya ake faɗi wannan gidajen wani ka same shi sai a unguwa ɗaya ma ka same shi yana da gida kusa ɗari wannan ka kasuwanci ne to shi da shi ake bayani ba wannan naka ba ɗaya na cin abinci wannan a ɗan hannu baka hannu ƙwarya ba na rufe asiri alhamdulillah ba su ake bukata ba kuma an ka lura ma'aikatan kofar kan darasi ma aka ce orud a tana da mahimmanci kwarai a tana da mahimmanci sosai a tana da mahimmanci wai amma aka lura ba shi ne ake ba ba insha Allah eh tafiya ta kada na mahimmanci kuma sa'an nan ma aka ce kaddara ma in kuma ba ba ta kasuwanci ba ce ba aka kaga da ke ba ya ke ta mai gida saboda haka eh amma kuma to kuma ka hamzari ba gudu ba yanzu ka aka mashi yanzu wannan gida ɗaya ne gare ko gida biyu shi ne ana bashi yana ɗan na cefanansa to amma kuma sai ya kasance dan abin da yake samu ya fi ya fi na cefanan nashi sai kai kuma yana ajiya yana tarawa yana tarawa kana tarawa har sai suka shekara wannan kudin da kuma suka taru suka shekara sun kai zakka to yanzu kuma ba wannan ba wannan yanzu wannan dukiyar ita ce zaka ma zakka ina ba ta fahimta in suka kai kana tara ala misali in ka zo kana cire rabi rabi ya ishe ka dukkan yi fata kaka to rabi ya kaje ka sa aso suka aje sai suka taru suka taru kuma suka shekara dai suka kai kimanin daidai a huda musu zakka to yanzu kuma wanda za a huda musu zakka ba yawwa eh eh amma in da kawai an dauka ba sun shigo hannun dama ya shiga yar baka ta cinye to shi ke da ba da ba gaskiya tambayoyi suna da wannan fa'ida suna fito da karatun ba a dinka yada tambayoyi ba insha Allah to kenan wannan bai ciki amma in ka tara kudin to kuma zaka wannan ba shi ya sanya ake cewa shi kudin aje shan shera to shi ko nawa yake sai an huda musaka ko na jariri ne shi ya sanya ake cewa dukiyar marayu kada ku ajiye musu ita haka nan sai zakata cinye ta kafin zuwan nan a sai a sai musu wata kaddara ko a dinga juya musu ita ana hudda haƙƙin Allah su su ma tana karuwa amma shan shanshe da kuɗin sai kuma sai zakata cinye su kenan hikima ake musu ko a kasuwanci ko a sai musu wata kaddara a aji wa haulin ribihi wa haulin ribihi mali haulu asalihi wa haulun ribihil mali haula asali ma'ana shekarar ribar dukiya ita ce shekarar asalin shekarar ribar dukiya ita ce shekarar asalin kana da dukiya a je kawai yanzu ka saida ta sai ka samu riba to ba a cewa wannan ribar bari sai ta shekara ba a ita kawai da an samu riba to a lokacin sai huda mata zakka kaya gare ka ajiye saboda haka dan suna nan suna aje kadara ta kudi kawai ran sai aka zo aka saida ta da an saida to a nan shekarar za a yi zaka hudda ko da ala misali kayi zakka ta dukiyarka yanzu kayi kama zakkarka ta dukiyarka dake hannu to amma kuma kana da wata kadara mai ta kudi ko ana nan sai aka zo aka ce kai wannan abin toka ta yi kudi kai kuma kana da buhunanta sai aka zo aka kwashe da ana ganta ba kuɗi ba to yanzu da an siye ta a nan take a cikin kuɗin saka yi zakka baka cewa bari wannan kuɗi siya shi shekara shine wa haulun rubi haula asali kamar ala misali a ce mutum yana da dinari ya yi wata goma sha ɗaya a hannunsa kawai shi kenan yanzu kana zaune da wannan kuɗin wata goma sha daya kawai sai aka kawo ni kaya aka ce kai ga wani kaya na kai kuma kana da kudin aje kawai sai ka doka sai kai sai kana siya sai kuma aka zo wani aka ce ana sin kawai sai ka sai da ka samu riba to sai ka fita haƙƙin Allah kawai shi kenan bayan wata biyu kawai sai ka sai da ka siya bayan wata biyu kawai sai aka zo aka siya shi kenan kawai sai ka saida da ka saida to sai ka fita haƙƙin Allah shine wa haulun ribihi haula asali shekarar riba shekarar asalinta ba a cewa ita sai ta koma asalin siya shekara a waka zalika haulun nasal an'am haulu ummahatihim haka nan kuma shekarar ƴaƴan dabbobi shine shekarar uwarsu dabbobinka an yi zakka shekar lokacin zakarka ta yi an yi zakka ka hudda haƙin Allah ka tafi to amma sai kasance wajen garke barkatai duk suna da ciki kawai bayan wata biyu sai suka haifi kuma abin da aka haifi ya adadi mewa to sai ka hudda musu baka ce ai na hudda zakar iyayen a'a wannan riba ce ka samu to sai ka hudda musu zakka ina fata fahimta ma'ana ka gama hudda zakka yanzu kuma daga baka sai wata riba ta zo akan wata kaddara akan dukiyarka to wannan riba da kace sai ka hudda mata zakka ina kini kana da garken shanu 200 ko kuma dubu kawai ashe a cikin dubun na wajen 500 suna da ai suna bayan an hudda zakka ya gama zakka da wata biyu ko wata uku kawai sai waɗannan da suka bashi aka haifar maka
mukaddara ma biyu biyu biyu aka haifi ɗari biyu ko ɗari biyar kaga dukiya ce to saboda haka sai a fudda musu sai a fudda musu zakatu wa man lahu malun tajibu fihi zakatu wa alayhi ad-daynu mislahu aw yanqusuhu an miqdari mali zakati fala zakata alayhi wallahi inda aka bubuwan addini ba abun afsakake ne ko matsalar murshe tsaya mu karanta ne mu fahimta kawai aka ce zakka sai mutum yi tsammanin kamar ta dukiya ta zai kwace da sauransu to ku jiba wannan gaba aka ce wa mallahu malu tajib fi zakata mutum ne yake da dukiya amma dukiya ta kai yayin zakka wa alaihi dainu amma kuma sai ana bin shi bashi misluhu irin wannan dukiyar ga dukiyar taka kuma ga bashi ana bin ka aw yanqusu ko kuma a idan ka biya bashin nan shi kuma sai tauye dukiyar ba za a biya ba da zakka ba bashin da ake bin ka inda zaka cire bashin daga cikin dukiyarka to dukiyar ba ta kai zakka ba amma inda za a bar ta haka to ta kai zakka ina fata an gane shine ce wa alaihi dawli mislu yana da bashi ana binka ce kana da miliyan goma kuma ana bashin ka bashin miliyan wannan miliyan goma ko kuma a'a kana da miliyan goma to kuma ana binka bashin miliyan tara mukaddara miliyan goma shi ne tisabi to sai ka ana bin gaba bashin miliyan biyu kaga ya kashe ya rage akan miliyan goma ko to kaga aka in ya dawo takwas yanzu kuma babu zakka saboda bashin nan da ake binka yawa in ka hudda to ba zai kai in ka hudda ka biya haƙin bashin nan ba zai kai zakka ba to fala zakata le babu zakka gare ka shari'a ka bar ka je ka hudda na haƙin Allah ke ka biya bashin eh to manzala to to shi bari faɗa maka hadisin manzala ce matsalil gani zulmun manzala ce duk mutumin mai taurin bashi ana bin shi baki wanda bai biya to azalimci ne duk wanda bai san biyan bashi to ya zama azalimi shi kuma kaga shi ya ƙara wani laifi akan wani laifi shine matsalil gani zulmun taurin bashin mawadaci zalimci ne to ka ba a kan ba shi shari'a ta sabge maka waɗannan abin kuma kai da tukuranci kawai mutum yake da adam haka ne magana ka ne da adam illa an ya kuna inda hu mimma la yuzakka min urudi muktanatin aw raqiqin aw haywanin muktanatin aw aqarin aw rabin ma fihi wafa'u lidainihi falyuzakki ma biyadihi min almal sai dai fa illa an yakuna indahu mimma la yuzakki sai dai to mutumin yana da wani abu wanda ba a hunda mishi zakka amma kuma dukiya ce ga kudinka sun kai zakka gashi ana baka ana binka bashi idan ka cire bashin to kudin ba zai kai zakka ba shari'a ta ce to jaka an yafe maka amma sai kasance a'a wannan dukiya ce da ke da ta shanshara amma kuma bangare guda kana da kaddarori wanda ba a hudda musu zakka kamar mi kamar kana da bayi kana da bayi ga sanar sun kai hamsin ko ɗari amma kaga ai dukiya ce kowane gurin ka shi kuma zaka iya saidawa amma kuma ba hudda mushi ko kuma kana da dawakai kaga dukiya ce amma ba hudda musu zakka ko kana da motoci dukiya ce amma kaga su ba kudda musu zakka sai abin da suka tara amma yanzu da bayan nan za su je su maka noma su tara maka ko za su je su yi kasuwanci su kawo maka kudi kana fahimta to saboda haka su su amma kudin kudin su amma zakka ba su ba su kuma in sun kai dubu babu zakka a cikin su hakan kana da doki ya kai dubu babu zakka amma inda zaka saida su a lokaci guda kudin shanshera shi kuma kudin ne zaka ma zaka ba duwakan ba to sai kasance kana da irin waɗannan shine ce min ma la yuzakki na daga waɗan ba musu zaka min urudi na da kaddara muqtanati mana kaddara wadda ke ta wadata kamar da su motoci aure ɗin ko bayi aw hawyan muqtanatin ko kuma dabbobi na na alfahari kamar da su dawakai kaga wanda su ma ba a huda musu amma kuma gazaran kana da su a jere ras ka san kwanda yake rike doki to rike doki daya aka ce sai sarki to bar za a ce kana da su sun kai biyar ko goma au a ƙarin ko kuma gonaki ga su nan ai ka gona ba huda mata zakka ko ta kai eka na daga nan ta kai maradi ba za ka huda mata zakka ba amma ni abinda ka noma shi mo sai ka huda mishi zakka amma kuma ai kun ga kaddara ce kawai far guda da kayanka sai ka ji aure ba'i ko gidaje ga su kana da gidaje sun gidan ba a huda musu zakka amma kuma me in suka tara fa za a huda musu zakka ina fata kuna fahimtar yadda kadiya take to waɗannan abubuwa ne waɗanda aurabin ma fihi wa fa'ili daini to kowane guda in ka yanka da zaka saida zai sa zai cika maka wannan zai maka complain in wannan bashin da ka biya barakallahu fi kuna fahimta to nan fal yuzakki ma bi yadihi min al mal to nan shari'a tace kai kai zakka da abin da yake hannunka na dukiya tunda kana da complain amma da baka ne ne kawai wannan abin ne da yake hannunka in ka biya kuma babu kadan gwaras to shi ne shari'a da yafe maka domin mi so ake ka taso kai ma haka yi karfi don gobe ka shiga cikin masu zakka wani ma ya taso me yasa ya musulunci ke ba da tsari ne economic ma na finance da musulunci amma kawai saboda ba mu karatu an raina sai ake gani waɗannan wallah ba tsarin da ya fi na musulunci ko banki ma na tsarin musulunci ya fi ita zakka me yasa musulunci hana a dinga bi ana tsugul tsugulinta ka ga wannan da dala 100 wannan jika daya jika biyu yau da ka bashi wani jika biyu da ka bashi anan da ya shiga kasuwa ya ce fa nan wallahi ce fa nan to amma min sai ka dungulo ci bumuk wani ka san shi yana da sana'a kaza amma me ya hana shi rishin wani rishin jari kawai sai ka hudo zakka jibrin wani ga wannan zakka fi sabilillah amma ya san ilimin kasuwanci a iya zuwa to yanzu aka bashi wannan da shekara daya shekara biyu sai ga shi ma ya shiga layi tun da in har mai imani ya ga aka ɗauka kaji aka ɗauka bashi kuma ga shi ma yau ya haye kaga shi ma sai ya cire ya ba wani to kaga gobe kama wannan shi ma sai haye kaga haka mun yada masu zakan da yawa sai a rage mabukata barakallahu fiku Allah saka ku da kun gani a saukake wannan shine to amma kake shedan sai ka mana da tsari irin na yahuda kawai shi kenan sai ka dinga biyan unguwa dala 100 dala jika jika a banda ambulance a basu da sauransu wanda kawai da ya fita ma wani kudin karin yaran shi kudin kagan wannan haramun ne kadan ba ba zakka bace ba tsakanin da Allah faɗa ma juna mu gaskiya da ba zakka bace ba zakka an ba da ta tsari dan a hudda a kore talauci yaki da talauci da yaƙi da zaman banza a girka sana'a kasa wani gashi ya iya kasuwancin ya iya sana'ar amma babu abu to in dai a tsari irin na musulunci yadda ake tafiya da amana jiwa na zo gashi an baka wannan to kaga shi ma baɗi kun ƙaru da kai kaɗai ne mai bada yanzu ka kuma sun biyu baɗi ko biyu da kawai hudda ashe shi ma ga wanda shi kuma ɓangaren ya san electricity wannan shi kuma ya san bangaren dabbobi kai ka cire ka ba wancan shi ma ce cire ya ba wancan kawai shi ma aka ci gaba damar shi jari ne kawai sai aka yi shi kenan kaga baɗi kun zama ku hudu yanzu kaga shekara mai zuwa zakar mutum hudu mutum hudu ko ko mutum takwas kai to haka haka ake karuwa a cire mai amfani a'a zakka tana da yawa to sai ka jiba mutum biyu uku waɗanda hudun za a ba su jari isasshe wanda zakar wannan mai ake ta sana'ar zata bunƙasa ba haƙƙinka ne ba haƙƙin Allah ne kuma ce ka bada ka asasan rai Allah taimake mu shi ne cewa mallahu to fa in lam tafi uruduhu bidainihi hasaba baqiyati dainihi fi ma biyadihi fa in baqiya ba da zalika ma fi zakat zakahu wala yasqutu dain zakat habbi wala tamri wala mashiya to kun ji wannan gabar to yanzu yace fa in lam tafi uruduhu bidainihi hasaba baqiyati dainihi bima biyadihi yanzu to kada yana da kadar sai kama ya saida da aka saida ba mamaki na tsammanin kudin ya kai ya mushi complain wannan turu na bashi sai aka saida sai kudin bai kai ba kuna fahimta shi ne ce fa in lam tafi urud wannan kadarar tashi in bata kai ta biya mishi wannan bashi ba hasaba baqiyati dainihi sai lissafa sauran abin da na bashin nashi bima biyadi da abin da yake hannunsa fa in baqiya ba da zalika ma fi zakat idan abin da ya saura ya kai ayu zakka zakka sai zakka idan bai kai ba to shikenan yanzu ya hada da wannan kadar da sai da da abin da yake hannunsa sai biya bashin da ya biya bashin yanzu abin da ya saura sai a ga ya kai zakka in ya kai zakka to ya yi hudda zakkar in bai kai zakka ba to shi kenan an shari'a ta yi sauke mishi ina ba ta an gani kenan da an ce wacce kadara da wannan to yanzu ya lissafa sai ta lagara ta kai to ya je ka biya bashin kudi ba shari'a ba bashin nan aka baka muhimman ya ka don ka sauke kai ma ka kwanta ka ji ka ci sa alayin su kan ka kwanta to abin da ka biya bashin ya abin da ya saura ya kai abin zaka eh ya kai to yi zaka bai kai ayi zaka ba to yanzu kuma ta ka ci gaba da mu'amalar ka da tudan ya ba mamaki albarkacin wannan haƙƙin Allah da ka fitar sai ga kuma Allah subhanahu wataala kawai ya mata wani irin albarka sai ga nan da nan kuma ta bunƙasa amma wala yi sukutu daini zakatul habbi wala tamrin wala mashiya muna bayanin akan zaka ne ko an ce bashi yana sarar da zaka ko an gane to amma to ku ji wannan gaba wala yi sukutu daini zakatul habbi amma bashi baya sarar da zakar ƴaƴan amfani kwaya kwayar gero gyada mana abin noma abin abinci duk abin da shafi abinci na noma gyada ne wake ne hatsi ne shinkafa ne wane ne da sauransu don ana bin gaba shi can na kudi to zaka su bata faduwa su daban ne bangare daban ne kada mutum ya shigar da bashi akan zakar waɗannan rabuwa su daban ne domin ashe mun karanto aya ta Allah da yake wa atu haqqahu yawmul hasad ka biya haƙin Allah ranar da ka girbi su daban ne kai noma ka samu amfanin da ya kai zakka to shi anan zaka cire ka ba da zakka a anan baka ce a ana bi na bashi bari in je in ja bashi da wannan kudi a a nan kuma kashi da haƙin Allah ko abin da ya shafi abinci ko abin da ya shafi dabino wala mashiyatin ko kuma dabbobi an gane kana da dabbobinka sun kai lokacin adadin zakka to sai ka da zakka bashi can da ba sai ka nemi hanyar da zaka biya bashinka a'a bashi na kuɗi shine ana binka bashin kuɗi ga kuɗin kuma ya kai lokacin zakka to shine ana aka ce ka biya kuɗin ka biya bashin shine kambacin watan ina ba ta fahimta kenan bashin kuɗi shine yake sayar da zakkar kuɗi amma bashin kuɗi bai sayar da zakkar abinci a kayan noma su ne haɓu bashin kuɗi bai sayar da zakar dabino kana da gonar dabino ka fitar da ita duk ba zai sayar ba bashin kuɗi bai sayar da zakar dabbobi ina fata fahimta to shine karshen wannan gabar yace wala yusqutu dainu zakatul habbi wala tamrin bashi baya sayar da zakar abinci shine hab waye abinci da sauransu wala tamrin ko dabino wala mashiyatin ko kuma dabbobi an ji wannan gabar gaba ta gaba ce wala zakata alaihi fi dainin hatta ya qabidahu haka kuma babu zakka ga bashi har sai ka karbi bashin yanzu ina da kudi miliyar guda a hannuna ina bin bashin miliyar guda yanzu shekara lokacin zakka yayi to yanzu me za yi kudin da yake hannuna miliyar guda ina su ne zan ma zakka amma kaga wacce miliyar ɗin ma'aita ka ci tabbas ko da yaushe da ta zo hannunka ba shi ne ka bada to ba zan ce ba ga miliyar guda ga miliyar guda barin haɗa in yi zakar miliyar biyu a'a miliyar ɗin guda da take hannuna ita zan yi zakarta yawwa shi ne ce wala zakata alayhi fi dayn hatta ya kabi da ku ita waccan miliyar ɗin guda ba za ka mata zakka ba sai radda ka karɓo ta aka zo aka ce yau ga kajijin kuɗi ya sauka to yanzu kuma sai ka fidda zakarta wa in aqama awaman koda yayi shekaru da yawa fa inna ma yuzakki li am wahid dan da aka zo wasan shekara ta goma miliyar inna tukun ta shigo hannunka to radda ta zo amma kudinka da ya tabbas ka sani to radda ta zo sai ka masa zakar shekara guda kawai amma wancan da yake hannu duk shekara sai ka dinga huddawa duk shekara kana huddawa wa kazalikal ardu wa kazalikal ardu hatta yabi'ahu haka nan ma kuma kaddara idan mutum yana da ita ta kasuwanci to zai huda mata zaka ba har siyasi da irin gurosi su abubuwa da suke ajiye da sauransu nan na sai da ne amma ba irin na yau ba irin kaddara ba irin ta shago da ake yin siniki yau da kullum ba ita ba a kaddara wata ke ajiye dai gata nan kudi ce ba kudi ba a ajiye gata nan kamar maza amma radda ta zo to kudi ce to wata bana sai in an sai da ta sai a zakka kawai shi kenan kuma da an sai da aka yi zakka shi kenan wa in kana dainu aw al-ardu min mirasin falyastaqbil hawlan bima yaqbidu minhu wa in kana dainu idan ya kasance yanzu bashin aw al-ardu ko kuma kadarar min mirasin na gado ne kadarar da wannan gado ne aka yi sai aka raba muku jama'uk ya kai zakka ka samu gado kudi ya kai zakka ka samu kadara ta kai zakka ko bashin shi ma dai amma duk gado ne falesta kabil haulan bin ma ya kabilu to wannan kudin da aka baka sun kai zakka na gado to baka ci bari a hudda musu zakka a lokacin a yan sai a bar sai kuma sun shekara sai bari yanzu yau aka baku gadon ka sun kai zakka to ba za ka hudda zakkar ba sai ka bari sai ya sun shekara sai a hudda ina ba ta fahimta shi ne bima ya kabidu daga ran da ka karba yi wa alal asagir zakat fi amwalihim fil aini wal harthi wal mashiyati wa zakatul fitr haka yara kanana hatta dan jariri wa alal asagir zakat fi amwalihim to ana huda ma dukiyarsu zakka dan jariri yau da ya gadi aka yi gado sai zamu dukiya to dukiyar za a fuda mata zakka ba ce ai jariri ne dukiya ai ta jariri ce ba ce dukiya ta maraya ce a'a na yanzu ibadar akan dukiya ce ba akan shi jaririn ba haƙƙin Allah ne akan dukiya fil kuɗi ne ya samu ce to wannan jariri ga kuɗinsa na gado wal hars ko kuma noma ne a gona ce gada kwafci rijiya sai aka nome ta aka samu amfani to ba ce ai amfanin na jariri ne a kamar yadda yan bare ma za a ce ba ai jariri ne ko kama za a biya su haƙƙin to haka shi ma haƙƙin Allah za a fitar wani ma shi ce ko kuma ya gaji garken dabbobi raƙumma ko shanu da sauransu duka za a musu zakka wa zakatul fitr haka kuma zakkar fidda kai shi ma sai an mishi jariri sai an gudda mishi nan zakka ce ta ta'allaki da dukiya ba mutum ba shi sanya aka ce to a samu gwani wanda ya iya juya sai ya dinga juya dukiyar ina ba ta fahimta kenan zakka ga yara ta ta wala kulo to sai mu kwana na an ce lokaci yayi insha Allah to da fata muka dade da Allah tara mu cikin ladan abin kuskure Allah ya fi mana bukatocin da zai to eh eh shika nawa wannan magana kudi ce da banci eh ko sai shekara ai ba su kai ba sai kudin ko kudi ya shekara sai ya kai nisabi sai ya kai nisab sai ya kai adadin zakka adadin zakar yana ji nisabin ina shi na fara miliyon guda ne ko da jika 700 yanzu mukaddara dai ka ajiye kudi miliyon biyu a banki suka shekara to sai ka hudu musaka amma don ka ajiye 500 ko miliyon guda suka shekara ko sun shekara babu zaka a tare su amma yanzu ka ajiye 'yan miliyar to ita ma in ta shekara sai a samu da mata zakka ba insha Allah amin amin amin amin kaga abin da mai sauki ne da da suke doka ba kawai dan dan kudin bayin arjan da posh nan ba ba su ne ake nufi ba to amma makiya din Allah sai sai ta yada sai ga kamar wani abu ne ya ta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh